من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمت الله هدي أشرند شدا قوتم ذو الحجة hijira na da shekara 1446 wanda ya dace da lissafin 22 ga watan yuni 2025 wannan shine darasi na 357 cikin jirgin darussan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne wanda yake matsayin wato komai da ruwanka cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani akan shari'arsa da ayyukansa da dubbansa da mu'amalolinsa Allah ya saka wa ibn qayyim da alkhairi malamai suna jinjina mushi akan wannan aiki musamman lura da cewa asalin zadul ma'adi ibn qayyim ya rubuta shi ne a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah Ubangiji ya saka mushi da alkhairi za mu tashi akan faslun fi qaba'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi tahrimi waqa'il mar'ati al-hubla min ghairi al-waqi a cikin wato fusul da yake magana akan hukunce hukunce da suka shafi aure da saki da idda da makamantansu yace bayani akan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wajen haramta kwanciya da mace mai ciki ga wanda ba shi ne ya mata cikin ba wato mutum ya zama wata mace tana ƙarƙashin ikonsa kuma tana da ciki kuma ya tabbata cewa cikin ba nashi ba ne kamar a yi aure da ciki ko kuma a kama baiwa wadda take ainihin wato tana da ciki daga aurenta na baya ko wadda take wato ta samu ciki ta hanyar wata shubuha amma dai zama shi wanda ya mallake ta din a yanzu da aure ko da bauta ba shi ne ya mata cikin ba to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci akan wannan shine abinda zamu ji anan da yake cewa sabata fi sahih muslim min hadisi abi darda'i radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama utiya bi imra'atin mujihhin afwan atamra'atan ata atamra'atan ne asalin yanda lafazin yake utiya bimra'atin mujihin ala babi fusfatin faqala la'allahu yuridu an yulimma biha nabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mata mujihin ita ce mai tsohon ciki shine mujihin wanda take da tsohon ciki ala babi fusfatin a kofar wata rumfa wani sansani ko wani wato wani daki fusfat kamar yadda nau'i yake fada ana karanta shi da luga iri daban-daban kamar yadda nau'i fada a cikin tahdhibul asma'i wal lugat ana cewa fusfat wanda shine mafi shahara ana cewa fusfat da ta'un ana cewa fusatu ana cewa kuma fusatu ya bayyana su da aujih ɗinsu a cikin littafinsa shine ɗaki wanda ake yi da tamfol ko da abin nan ko da kirgi ko makamancinsa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allahu yuridu an yulimma biha wannan mutumin da ya aje matan nan anan baiwa ce cikin bayi da aka kama hala yana so ne ya keɓance da ita faƙalu na'am suka ce ƙwarai kuwa abin da yake so yake nan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce laqad hamamtu an al'ana la'anan yadkhulu ma'ahu qabra nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan ba dan ba da na tsine mishi albarka tsini wanda zai shiga kabari a tsinance amma nabi sallallahu alaihi wasallam ba zai haka ba saboda shi rahama ne shi da tausayi ba azaba bace shi da nunkufarci ga ga ainihin wato al'ummarsa yace kaifa yuwarrithu wa huwa la yahillu la dan menene zai je ya sanya masa maniyinsa ya raya shi da maniyinsa alhalin kuma bai halasta ya haka ba ya ce kaifa ya stakhdimu wa huwa la yahillu lahu ta yaya kuma zai mai da shi bawansa alhalin bai halasta ya haka da shi ba idan ya sadu da matar yanzu ya shayar da wannan cikin da maniyinsa cikin kuma ba ɗan shi ba ne sannan kuma baiwa ce in ta haihu bawan shi ne to idan ya shayar da shi maniyinsa ba zai iya motar da shi ba kaga ya rikita dangantaka da ke tsakanin shi da yara saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yi tsoratarwa akan wannan zamu zo mu ji karin bayani da ibn qayyim zai kawo mana daga ibn taymiya akan ma'anar wannan wajen wallahu a'lam wannan hadisi al-imamu abu dawud ne ya ruwaito shi a afwan al-imamu muslim ya ruwaito shi a cikin sahih dinsa qala abu muhammad ibn hazm ibn hazm yake fadi a cikin al-muhalla cikin juz'in ta na goma yace la yasihu fi tahrimi wat'il hamili ghayru khabrun ghayru hadha babu wani hadisi da ya inganta game da haramcin a game da haramcin wato takan mace wadda take mai ciki in banda wannan intaha magana shi ta kare وقد روى أهل السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أو قاسم هكذا أصحاب السنن سنة أبو داود الإمام أبو داود da hakim da wani su sun ruwaito daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana cewa wato game da bayin da aka kama a Auqas sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuta hamilun hatta tada'a kada wanda ya kwanta da bai wanda ya samu a cikin rabon shi na ganima in tana da ciki har sai ta haihu wala ghairu hamilin hatta tahida haidatan haka nan macen da kuma bata da haila din ita ma bai halasta wanda ya same ta a cikin rabon shi na wannan yaki bai halasta ya kwanta da ita ba har sai ta yi haila guda daya hatta tahida haidatan wannan daga cikin hujjojin masu cewa qur'i haila ce suka ce gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana qur'i da sunan haila wanda yake iddan shi wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake sahihi da yake mun ji magana ibnu hazm da yace babu abin da ya inganta amma a wajen shi ne abun wasu malamai wannan abu ne wanda yake ingantacce da shi wancan din sayin muslim kaifa yuwarrithuhu da kuma wannan din insha Allah وقالت وفي الترمذي وغيره من حديث رويف ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هكذا أتكن jami'ar tirmidhi da kuma ma musnadul imami ahmad ibn hanbal da sunan abi dawud din duka dai daga ainihin wato ruwaifa ibn thabit Allah ya kara masa yadda daga maiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu walada ghairi wanda da yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama kar ya saki kar ya sake ya shayar da waninsa wato ya sayar da ruwan maniyinsa ga ɗan da ba na shi ba wani hadisi alimamu turki ya ce hadisun hassan wa'anin irbad ibn sariya radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi sallama harrama wata asabaya hatta ya ba'ana ma fi butunihinna irbad dan sariya yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya hana kwanciya da kamammun bayi yan mata masu ciki a cikin su waɗanda ainihin wato suke da ciki har sai sun haife abin da ke cikin cikinsu alimamu ahmad ya rawaito shi ma da tirmis don an tuna ran nan sai muka ce akwai maganganu na mazahib na malamai game da wannan mas'ala mas'alar mace mai ciki wani ya kwanta da ita ibn qayyim zai kawo mana ƙarin maganganu amma ga wata khulasa a takeici dama abinda yadda magana take shine idan mutum ya auri mace sai ta da ita da ciki ko kuma matar shi bayan ta yi tsarki ya san bai taɓa saduwa da ita a wannan tsarkin ba sai zo sai ya ganta da ciki haka iri biyu ne akwai matar da mutum ya auro sai ta zo da ciki to wannan halat ne guda biyu ko dai zama cikin shi ne shi ya yi mu'amala da ita kafin aƙadu ko kuma cikin wani ne to idan cikin wani ne shi ma akwai halat iri biyu ko ya zama ya aurata ne a matsayin budurwa ta zo da ciki kenan na zina ko ya zama ya aurota a matsayin bazawara to bata gama idda ba ko ta zo da ciki kenan na mijinta na baya to wannan na ƙarshen dama shi auren da yi ba ijma'an shine wanda ya auri wata mata da idda wani miji a kanta aure bai ba ijma'an da aka aure ya warware idan har ya taba kwanciya da ita cikin wannan auren tana da sadaqul mithli amma aure ya zama fasu to idan kuwa ciki ne wanda yake na lalata na alfasha sai zama kuma na wani ne can daban ba na shi wannan mijin da ya aure ta ba to shine a mazhabin malikiya da hanabila suka ce aure bai yi ba sawa'un huwa zani aw ghayruhu su agun su ko shine mijin yayi zina da ita kafin auren ko wani ne can yayi zina da ita kafin wannan aure suka ce aure bai yi ba gaba ɗaya saboda wannan hadisin na la tuta'u hamilun hatta ta da'a wannan hadisi na imam Ahmad ibn Hanbal saboda kuma akwai wani hadisi mursali daga cikin marasil na Sa'id ibn al-Musayyib wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo gurin shi cewa anna rajulan tazawwaja imra'atan fawajadaha hubla ba'da an waqa'aha wani mutum ya auri mace sai bayan kuma ya tare da ita sai kuma ta bayyana gari shi tana da ciki na watanni kaza sai farafa zalika irin nabi sallallahu alaihi wasallam sai kai annabi kara sai annabi farraka bainahuma nabi yace aure ya lalace sannan yace a bata sadaqul misli yace kuma a bari idan ta haihu ai mata haddi na bulala dari wannan yana cikin littafin al-Imam al-Baihaqi as-Sunan al-Kabir da kuma Sayyid ibn Mansur kuma wannan shine ra'ayin Aisha radiyallahu anha domin an tambaye ta ina hukuncin mutumin da ya yi zina da mace sannan sai kuma ya aure ta ba tare ta yi iddan wancan zinan ko ta yi istibra'in shi ba sai ta ce la ya zala zaniyayi ba su gushe ba a zina suke amma kuma cikin sahabbai an samu da suka saba mata da gaskiya akwai ibnu mas'ud an tambaye shi shi kuma ainihin wato ya ja aya da take nuna cewa idan mutum ya yi laifi wa man yadlim nafsahu thumma yastaghfirullah ijallah eh yace to ai sun tuba ibnu abbas shi kuma shi ma da aka tambaye shi irin wannan tambaye sai yake cewa hadha safahun wa hadha nikahun wancan daduro ne na kafin aure shine zinubi wannan kuma aure ne saboda ka hukuncin su ba ɗaya ba saboda kaga har cikin sahabbai akwai wannan sabanin game da wannan mas'ala shi kan shi bai haƙi da wato waɗannan hadisan sai karkata zuwa ga ra'ayin su ibnu abbas saboda shi ma ba shafi'i ne kamar manta kuma ra'ayin shafi'iya shine aure yayi yace ai mun kawo hadisai da asarai da suke nuna cewa dan zina ma'ul ahiri la hurmata lahu maniyin da aka yi zinabe da wata alfarma da za a kare masa sau da mutum yana son mace ko da ya ganta da ciki ya kace cikin shege ne idan shi ma ya ga zai aure ta saboda shegantaka shi shi kenan sai aure ta ko nashi ne ko ba nashi ba ne in bayi da mafaɗi kenan ko yawa sai aure ta a haka to shi ne ra'ayin shafi'iya da kuma hanafiya su suna ganin in aka auri mace da ciki cikin na zina na shi mijin ko na wani shi to aure yayi to su ne kuma sai suka yi saɓani akan ko ya halasta ya ci gaba da tarayya da ita wasu su suka ce idan cikin ba nashi bane bai halasta ya tarayya da ita ba idan ko cikin nashi ne shike dama sabata sabata juyeta ne ko dama can sun saba waɗanda suka ce za a iya yi suka ce ai saboda wancan dai ka'ida shi ne ai daman tun da cikin bai da alfarmar da za a ki ɗaura aure a kan shi saboda haka bai da alfarmar kuma da za a hana saduwa a kan shi amma kuma ɗa ba na shi ba ne ba za a yi haƙe shi da shi ba har wanda shi na shi ɗin ne kuma in banda wasu malamai da suke da magana kamar su ibn hajarin akan wannan magana ce dai mai tsayi abinda da ya kamata asali a ga mutane shine zina haramun ce ko mummuna yake ne kuma su tsoron Allah kawai su bari yafi da ji ana fita cikin ana shiga cikin duk wannan rigingimun saboda haka su waɗannan da suka ce ya halasta a ɗaura aure akan ciki na zina suka ce saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwaladu lil firashi walil ahiril hajar da yana bin aure ne wanda yayi kwartanci katange shi ake daga dan shine walil ahiril hajar so zaka bai da wata alfarma da za a ce wai a kiyaye mushi sannan kuma a suka kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan hadisin fala yasqi ma'ahu zar'a ghairi suka ce wannan yana magana ne akan wanda yake na aure ne na aure ake magana amma wanda ba na aure ba bai da wannan alfarmar gabaki daya to zantutuka ne dai masu yawa suna nan a cikin muguni na ibnu qudama da cikin wasu daga cikin mutawwalat zamu ishara igwa ga wasu zai kawo maganganu wannan to shine dai a takeice kulasan magana to amma za ka ga mu yanzu a nan kasar tunda malikiya ake bi kuma yana da kyau ya zama mutane suna da wani mazhabi da suke bi a fiqhu na irin waɗannan masail din saboda a kauce ma fitintunu dole ya zama akwai wato tsari guda ɗaya da ake bi kamar yadda misali ba zai a ce makaranta ɗaya kuma lokacin latti iri biyu ba ce wata lokacin latti takwas da rabi wata karfe takwas kaga zai zama akwai matsala ko timetable iri biyu ko shi zai kai ma rashin samun wato mazhabi guda ɗaya tabbatacce da ake bi a wajen fiqhiyat shike kawo su rigingimu su ta zuwa wanda suka haifar da fitina cikin mutane musamman a kotu dole alƙali ya ɗauki mazhabi shi za ka ga har yanzu duk da an san karatun saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne amma idan mutum ya sake ya saka ya je kotu kashin shi ya bushe ba wani alƙalin da ya saurare ka zai ce maka shi ga abin da aka rubuta a cikin dokokin ƙasa zuwa da ka tun farko kakka sakarin tun da sake bai da kyau amma an ka saki yanzu sai dai yanzu a gyara kawai a gefe ba tare da an jima alkali ba mana zuwa alkali zai ce a malikiya aka ce a yi aiki da ita don ba zai yauye shari'a da wannan abin nan dokar gobe ya yi da waccan ba saboda haka a nan ƙasar jama'a almusta'amal inda alfatwa shine hani game da ɗaura aure ga mace wata take da ciki to wadda aka riga aka ɗaura inda masalin suke faruwa don ana samun irin wannan da yawa wani ma mutum da aka samu shi rana da yarinya ne zai koma kuma ya limmu biha ya je ya kusance ta ba a sani ba ko da fatawa ta shubha cewa ai in an biya sadaki aure ne sai a zo an yi daura aure amma kuma akwai ciki na wata uku ciki na wata biyar da sauransu to irin wannan idan mutum aka mishi fatawa zai duba menene maslaha tukunna don dama wanda ake kawo wani fatawa manyan malamai ne irin su malamin daurawa irin su yan hizba din nan da makamantar su ake kawo irin fatawa ko su ne suke da karfin irin wannan fatawa to za ka sai mu ce duba meye maslaha amma ba kai dan takwaki wani malamin islamiya ba wannan ya fi karfin bakin ka za ka ji da an kawo maka irin wannan kace ku tafi gun alƙali ko ku nemi waliyan da suka dora muku auren amma dai a karatu ka ji yadda abin yake Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa qaulu sallallahu alaihi wasallama kaifa yuwarrithuhu wa huwa la yahillu lahu wa kaifa yastakhdimuhu wa huwa la yahillu lahu kana shaykhuna yaqulu fi ma'anahu shaykhuna ibnu taymiya kenan rahmatullahi alaihi ya kasance yana cewa game da wannan ma'ana wannan hadisin kaifa yaj'aluhu abdan mawruthan anhu taya zai sanya shi zama bawa kuma mai gadan shi wa yastakhdimuhu istikhdamal abidi wa huwa waladuhu ko kuma ya maida shi bawa alhalin ɗansa ne idan ya sake ya sadu da matar to yaron ya samu matsayi iri daban-daban asalin ruwan maniyin da aka kera shi ba nashi bane bawa ne yanzu ko ruwan maniyin da aka shayar da wannan ɗan tayin nashi kuma na na uba ne na uba ne yanzu ba na bauta bane kaga ya zama ɗa bawa a lokaci guda to wanne za a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace li anna waqahu zada fi khalqihi saboda idan ya take uwar wannan takan da ya yi mata maniyin da zai sanya mata zai ci gaba da kera ɗanɗan da gaske ne wannan abin a kibiyance ko malisu da gaske ne mace wadda take da ciki da miji ta saduwa da ita wannan saduwa da ke yana taimaka wajen ƙwarin ɗan ko ɗan zai ƙwari da lafiyarsa watakila zai wuce na wanda ba a yi haka ba haka ne to wa qala al-imamu ahmad al-imamu ahmad ya yake fada kamar yadda yake cikin al-mughni mujalladi na 11 cewa al-wata'u yazidu fi sam'ihi wa basari takan da ake mamuwar yana ƙara ƙarfin ji da ganin yaron qala fi man ishtara jariyatan hamilan min ghairi mutum ne je siyo baiwa tana da ciki wani ne ya mata ciki mai gidanta na baya fawati'aha qabla wada'iha sai ya sadu da ita gabanin ta haihu fa innal walada la yulhaqu bil mushtari to dan ba na wannan da ya mallake ta na biyu bane wala yatabi'u ba zai ba zai bi sawun shi ba lakin ya'tiquhu li'annahu qad sharaka fi dole zai yanta shi li'anna al-ma'a yazidu fil waladi saboda ruwan mani yana ƙara ƙarfin jinjiri kamar yadda yake cikin masail na Imam Ahmad wa qad ruya an abi ad-darda radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama marra bi imra'atin mujihhin ala babi fustatin wannan shine ya ibn wannan magana duka magana ibn taymiya ne ya kawo mana wancan hadisin da muka ji a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta wani bakin wani daki a ya ga wata mata mai tsohon ciki haihuwa yau ko gobe sai yake cewa faƙala la'allahu yuridu an yi limma biha wa zakar alhadisa ya'ani annahu in istalhaqahu wa sharikahu fi mirathihi lam yahill lahu idan ya maida shi ɗansa aka bashi gado bai halasta gare shi ba li'annahu laysa bi waladihi don ba ɗansa bane wa in akhadahu mamlukan idan kuma ya rike shi a matsayin bawa yastakhdimuhu yana bautar da shi lam yahilla lahu na ma bi halasta da gare shi ba li'annahu qad sharika fihi dan yayi tarayya a cikin samu da dan likaunihi likaunil ma'u likaunil ma'i yazidu fil waladi saboda ruwan maniyin yana ƙara nagartar da wannan magana duka ibnu qayyim ya kawo ta anan kuma ya kawo ta a cikin tahdhibus sunan daga dai shi al'imamu shekul islam ibn taimiyya malam ya ci gaba da cewa wafi haza dalalatun zahiratun ala ta harimi nikahil hamil to kaji tsantsar magana waɗannan hadisan suna nuni ƙarara akan haramcin auren mace mai ciki dama duwanci abin da muke faɗa in ya zo da kuskure ne aka daga aka ɗaura auren ba a sani ba an ɓoye abin sawa'un kana hamluha min zaujin shin cikin na iddan wani miji ne an sake ta a can baya ba a san tana da ciki ba ko ta ɓoye mijinta au sayyidin sawa'un cikin na wani mai gida ne a matsayinta na baiwa da aka siyar ko aka kyauta da ita ko aka kamo ta a wajen jihadi au shubhatin ko ciki ne na shubha wanda ke da shubha shine irin wannan saduwar da mutum zai da mata akan fatawar da aka bashi akan cewa in ya biya sadaki aure ne ko fyaɗe ga ire-irensa au zinan ko kuma ta yi zinan wa za la khilafa fihi illa fi ma idza kana alhamlu min zinan duk waɗannan na bayan da da aure da sayyidi da shubha duka babu sabani kamar da muka ambata amma sabani yana zuwa ne game da ciki na zina fa fi sihhatil aqdi qawlani a cikin ingancin wannan aure akwai magana guda biyu ahaduhuma magana ta farko butlanuhu cewa auren ya lalace wa huwa madhhabu ahmada wa maliki kamar da muka ambata wa fi thani wa thani madhhabi na biyu sihhatuhu cewa aure yayi wa huwa madhhabu abi hanifa wa shafi'i shine a madhhabu abu hanifa da shafi'i aure ya inganta thumma ikhtalafa sannan sai suka yi sabani su waɗannan mazhabobin guda biyu famana abu hanifa ta minal watsayi hatta tanqadi al-iddatu abu hanifa yace za a daura aure aure kuma yayi amma kada a sake a tare sai ta haihu sai kan mata ka ta haihu sai a sayin da za'i da wannan dan sai ka dawo ku ci gaba da harkar ku wa karihu shafi'i shafi'i kuma yace a a makruhi ne ba haramun bane amma idan ya buƙatu to babu laifi yana iya zakke mata wa qala ashabu daga baya kuma ƴan mazhabin shafi'iyya su kuma suka ma ƙara buɗe ƙoba suka ce la ya harum ba haramun bane za ka yi gani wani maganin kawai da muka fara a cikin almuguni na ibn kudama mujalladi na goma sha ɗaya da littafin bada'i'u sana'i da hashatar da suki da wasu littafai makamantan waɗannan allah ya kyauta faslun fi hukumi sallallahu alaihi sallama fi rajuli ya atiku amatahu wa ya ja'alu itqaha sadaqaha hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutum ya yanta baiwarsa sai ya ce kuma yancinki shine sadakinki shin aure yayi ko bai yi ba sabata anhu fi sahihi annahu a'taqa safiyata waja'ala itqaha sadaqaha ya tabbata a cikin sahih bukhari daga Anas dan Malik da ma sahih Muslim daga Anas dan Malik Allah ya kara masa da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu safiya aka kebance mishi ita baiwa a cikin bayi da aka kama kuma ta kasance kyakkyawa kuma yar manyan mutane yar sarki ce Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to idan kin yarda zan yanta ki kuma yancinki shine sadakinki kila li Anas ma asdaqaha aka cewa Anas ko menene sadakin da aka bata qala Anas yace asdaqaha nafsaha ya mata sadaki ne da ainihin wato yancinta kamar yake cikin Bukhari da Muslim wadhaba idza jawazi zalika Ali ibn Abi Talib wa fa'alahu Anas ibn Malik sayyidina Ali dan Abu Talib yana bada fatawa da halastin haka shi Anas dan Malik al aikace ma ya taba yin haka huwa madhhabu a'lamit tabi'ina wa sayyidihim wannan kuma shine mazhabin tabi'i mafi ilimi kuma shugaban tabi'ai sa'id ibn al-musayyibi hakanan wa abi salama ibn abdurrahman da malam abu salama ibn abdurrahman dan auf wal hasan al-basri da imam al-hasan ibn abi al-hasan al-basri wa zuhri da ainihin muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri wa ahmada wa ishaq da ahmad da ishaq dan dan rawiya Allah ya gafarta musu gaba daya kamar yadda zaka ga wato fatawoyinsu da asar ɗinsu a cikin littafin musannaf na ibn abi shayba da littafin as-sunan na sa'id ibn mansur da ainihin majmu'u fatawa shekul islam ibn taymiya a cikin juz'i na 29 wa an ahmad riwayatun ukhra imam ahmad ibn hanbal yana da wata riwaya daban wadda ba wannan ba shine annahu la yasihu hatta yasta'nifa nikahaha bi idniha cewa aure bai yi ba ce wancan kususiya ne ga manzala sallallahu alaihi wasallam aure bai yi ba in ka yanta mace ka ce yancin ta sadakin ta to aure bai yi ba har sai an sake kulla sabon aure bi idniha da yaddarta fa in abat zalika in tace ban yadda na aure ka ba fa alaiha qimatuha to za ta biya kimar baiwa irinta ba za a ce mai ta cikin bauta ba sai ta biya ka kudin da ka siye ta ko irin kudin da za a iya siyar da ita wani ya cikin tafin alfuro amma wannan fatawa ce mai rauni wacce ta farko ita ce da inganci wa riwayatun wa anhu riwayatun thalitha annahu yuwakkilu rajulan yuzawwijuhu iyaha riwaya ta uku cewa dole ya wakilta wani ya daura musu aure amma wancan na farko ba magana daurin aure da wannan magana da ya faɗa kawai shikenan aure yayi wasayyuhu wal qawlu al awwalu al muwafiqu lis sunnah zance na farko shi ya inganta shi ya dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa aqwalis sahabati da manganin sahabbai wal qiyas da kaidojin ilimi fa innahu kana yamliku raqabataha wa muta'ataha a wasu nasoki babu babu kalman wa muta'ataha ya fadi eh ya mallaki wato raqabataha mulkin sayar da ita ko kyautar da ita wa muta'ataha ya mallaki mulkin saduwa da ita mutum yana da baiwa mace yana da wannan yancin a kanta fa'azala mulkahu an raƙabata sai ya saryar da mulkin wuyanta wa abuƙa mulkal manfa'ati ya wanzar da mulkin amfani da ita bi akadin nikahi da ya ce ya ɗaura wa kanshi aure da ita fa huwa aula bil jawazi mimma law a ataqaha yace wannan yafi dacewa a ce halas fiye da wanda inda zai yanta ta wastasna khidmataha mutum ya yanta baiwa ya ce to amma za ki zauna a nan gidanki ci gaba da mana wanki da wanke-wanke da abinci yaranki amma dai ke ba baiwa ba ce to wannan na aure ya fi dacewa fiye da wancan domin kaga na aure aure wata rana akwai saki wata rana akwai hulɗi wata rana akwai nishuzi akwai yaji duk yana iya faruwa a aure akwai faɗa da rashin fahimtar juna amma idan aka ce ko tana na ta ci gaba da aiki to kaga hayin da matsayin baiwa take saboda haka wannan ya fi cancanta wa kad taqaddama tagrir zalika fi gazati khaybara faslun ga wata gaba fi qadahi sallallahu alaihi wasallama fi sihati nikahi al-mawqufi ala al-ijazati hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin aure wanda aka daura amma aka rataye shi da cewa in wanda aka yi wa auren ya yadda ko ta yadda to akwai yayi mutum ne je ɗora wa shi aure balagaggiya ba ta sani ba to zai ce to shi kenan na ba ku auren nan amma sharaɗi na je na gaya masu tayi ko ka ɗaura wani yaro aure maraya ko ɗan riko a wajenka ko kawai ka ga wata mata kaga ta dace da wane abokinka ne kuma ka isa da shi sai ka biya sadaki a ɗaura aure sai ka kada sharaɗi to zan je in kai mishi bayani in ya yadda aure in bai ba yadda ba aure ya tashi wannan karambani ne ko eh wani abin kana karanta a cikin fiƙi sai ka dauka wai zai ma yiwu kuwa kuma zai yiwu yanzu kamar irin waɗannan auren da ake na rashin daraja ana yawan tambaya yanzu sai ka ji an ce wasu yara a sakandare ko a university ko a wani abin nan kuran wani yamu wannan tambaya wai yana matsananin son yarinya ne shi baya so ya fada fasikanci baban shi ya ce bai yadda ba wai zai zagaya ya je a ɗaura musu aure ba da sanin iyayen ba ko aure yayi to shine irin wannan to idan aka yi haka aka ɗaura auren har yanzu dai aure bai yi ba sai iyaye sun yarda idan iyaye suka samu labari suka ce sun haƙura sun yafi haƙƙinsu daga na aure yayi amma tambayar da mashi ce kai aka wa kanwaka haka za ka yarda ka ji labarin wani ya je aure kanwaka a wani waje ba da izinin babanku ba za ku yarda ka yarda ya ce an ce to shi kenan idan na nabi ya ma wani tambaya ko za ka yi zane da babanka ko kanwaka za ka ji daɗi duk shaɗan ne ke riya mutane wasu afkar iri daban-daban ba a aure kwata-kwata sai da izinin wani ba a yi hatta kai namiji da za ka yi kanka wakilci ko walici ba daidai ba ne ka aure yayanka ba sani ba daidai ba ne ya saba wa muruwa ya saba wa ma'arufi ba daidai ba ne ya kamata lalle ka nemi izininsu ka nemi yardansu ka nemi albarkarsu wannan duka wato shaidan ne kiriya mutane irin wannan tunan-tunanan to idan har aka yi din sai a je a gaya wa iyaye a roƙi gafararsu idan waliyinta ya ce to shi kenan ya haƙura ku je Allah ya shi albarka to aure ya yi idan kuma bai yadda ba shi kenan kakku yan sanda a ci fulani ya ku kawai shi kenan Allah ya kyauta وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث لنا نتكلم سنن أبي داود wanda wani ya je neman ma dan kanin shi ko dan dan uwansa aure sai aka musu wulakanci da ya fushi ko sai ya ce to ni ma ina da ya ta kuma isa aure da da aka kawo daura mata aure da shi aka daura mata aure je ga mata yace na daura miki aure da cousin din ki wani sai ta kuma tunda ba ta so amma yace tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace babana ya aura mini dan dan uwansa wa ana la artadihi bana san shi sai annabi ya ce mata in kin yarda aure yayi in bake da ba aure ya lalace sai kuma sai sai kuma sai ta nadama kuma ta kuma bai kamata ta kunya ta babanta ba sai ta hawo to shikenan na yarda tunda babana ne na yarda to haka ake so ki kuma yarinya idan babanki miki aure sai ki hakura koyaye ki nemi albarka kake da wani ya zuga ki cewa wai ba a jin magana iyaye wai ke kin zama yar duniya ko kuma kin san yancin kanki وقد نسى الامام احمد على القول بمقتضى هذا الامام احمد بن حنبل ya faɗi magana wacce kin irin wannan fatawan fa qala fi riwayati salihin a cikin masailu ahmad riwayatu salih a cikin juz'i na biyu yace fi saghirin zawwajahu ammuhu yaro karami babbansa yaro ne maraya ko kuma ba ma maraya bare da iyayen shi da komai amma kana hannun wani babban ka sai maka aure kama ce ya dauko ka da kauye ya kawo ka gari kuna kasuwa sai ga baka da hankali sosai yaga in amma aure zaka yi hankali zaka nutsu kawai sai maka aure ba da yadda ka ba to qala ibn amr hanbali ke cewa in radiya bihi fi waqti min al awqat jaza duk lokacin da dan yaga ya yadda auren yayi sawa'un sanda aka yi ne ko daga baya to sannan ne aure yayi wa illam yarda fusiha idan bai yarda ba sai a raba aure wa naqala anhu ibnuhu abdullahi dan gidan imamu ahmad abdullahi a cikin masail dinsa cikin juz'i na hudu ya rawaito daga ahmad dan hanbali ya ce idza zuwijatil yatimatu fa idza balagat falahal khiyar idan mutum yana rike da yarinya karama sai mata aure kafin ta balaga in ruko to da duk ta balaga to tana da yanci ta ce ta yadda da auren nan ko ba ta yadda ba in ta yadda aure ya yi ba ta yadda ba aure ya mutu wa kazalika na kalabin mansurin anhu hukiyar lahu ƙaunu sufiyana fi yatimatin an haka ito ahmad dan hambali bayanin sufiyanu game da wata baiwa a afuwan wata marainiya zuwujat aka yi mata aure wadda kalabi har zauju mijin ya tare da ita sun mahabat sannan sai ta balaga inda zauji ba'adu a wurin mijin daga baya kala ya ce tuhayyaru za a mata za'i fa'inik tarat nafsa sufiyan ya ce idan ta zaɓi kanta lam ya ƙa'id ta zuwiju aure bai yi ba wahiya a haƙo bai nafsa ta fi kowa sanin abin take so wayin ƙalar idan ko ta ce ikhtartu zauji na zaɓin ci gaba da ma da mijina falyashhadu a ala nikahiha haka ne anaku ala nikahihi ma eh a wata nuska falyashhadu lahuma wa ala nikahima sai a yi musu shaida cewa e an ɗaura musu aure kuma aure ya yi ƙala ahmadu ahmad ahmad ya ce jayyudun wannan fatawa ta sufiyanu ta yi didi fatawa ta didi e wanda ya rike mariniya ya mata aure tun ba ta gama girma ba kawai ya amfani da damar shi kawai ya aure da ita watakila ya ba ɗan shi ko wani abu makamancin haka wani dai interest ɗin shiga da bi turin ta balaga tana da yancin ta dawo da auren baya Hmm. ana yin irin wannan a garin kuka ce auren karama yarinya waye mata auren a waye waliyinta ba babanta bane ba wali ne mujbiri ba kenan ko ba wali bane mujbiri wani wali ne wanda yake rike da ita kaman babba ko kaka shine wannan karatu idan ta girma ta ce bata yadda ba aure bai ba ba wai sai an zo ta an gaya mata ba in ba ta so ai ba a gani ba wai ba a ce ne to yau kin balaga ba za a zo a sake lissafi ba a idan har wani abu ya taso to da zaran ta ce ban yadda da wannan auren ba to shikenan aure ya mutu amma kuma shi kenan ta ci gaba da sabgata ba matsala ba ga wata ma da aka ce yan boko haram sun kama su sun musu aure da karfin tsiya aka dawo da su cikin mutane ta dinga kwacewa za ta kuma gun mijinta na san matasa da shi'umci ta dinga kuka cewa ita wayo mijinta dole aka sake kula ta aka bai da ta daji zama ya yi daɗi ba ake ce miji uba in ji hausawa Allah ya kyauta malam mata malam aisha anke wa qala fi riwayati hanbal fil abd idza tazawwaja bighairi ibni sayyidihi amma da hanbal ya fada a cikin riwaya hanbal cewa idan bawaye aure ba da izinin ogansa ba thumma alima sayyidu bidhalika bawa ne yana da mai gida sai je aure sai kawai wato mai gidan ya gane cewa ya aure fa in sha'a yutalliqu alayhi in ya ga ma kawai sai suke ce ban yadda ba fa talaqu bi yadi sayyid sakin na hannun mai gidan wai za a zina lahu fita zuji idan ko asali shi ya ce mashi je kai aure fattalaku biyar da la'abdi to a nan bawan shi yake da yancin saki kamar yadda yake cikin almuguni mujalladi na tara kuma ana kaulihi yi tsalliku a yi butsilul akada kawai wargaza auren da ya ba cewa zai na saki matakka saki da ba kawai auren ban yadda ba kawai aure ya tashi wa yamna'u tamfidahu ya hana a ci gaba da yin auren wa ijazatuhu ko ya hana auren ya gudana wa haka za haka za awwala hulqabi haka alƙali ya fassara tundun nan wannan magana a cikin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal ko in aka ce alƙali irin wannan aka yi talaki a cikin Hanbaliya to Abu ya alaki alƙabi Abu ya ala sai ka zama kana da basira a Malikiya aka ce alƙabi Iyad kenan a Hanafiya in suka ce alƙali Abu Yusuf alƙabi kenan ko ina in aka ce kamar yadda aka ce malam sai ka ga wace makaranta ce suka ce malam akwai malamin da suke nufi kowa suka ce malam malamin su suke nufi ko to haka idan ka ji ba hanafi ya ce alkali to abu yusuf alkali kenan idan ba maliki yana magana ya ce kala alkali to iyad kenan shi ya shahara da haka idan ba hambale ne kamar anan in ya ce kala alkali to abu ya ala kenan alkali abu ya ala alfarra rahmatullahi ala jami' wa huwa khilafu zahirin nas yace amma dai wannan magana tashi ta saba wa zahirin nas wa hadha madhhabu abi hanifata wa malik wannan shine madhhabun abu hanifa da malik kamar da ke cikin tahribul mudawwana da kuma littafin an-nawadiru wa ziyadat na malam ibn abdul qarawani a cikin juz'in shi na hudu wa ala tafsilin ala tafsilin fi madhhabi a cikin madhhabin maliku akwai wasu maganganu masu yawa akan wannan mas'ala wal qiyasu yaqtadi sihhata hadha al-qawl ka'idojin ilimi suna nuna ingancin wannan magana fa innal idna idza jaza an yataqaddama al-qabula wal ijaba jaza an yataraka anhu izinin da za a bashi cewa na yarda ka je ka yi aure in ya je ya aure to ya halasta kuma a jinkirta izinin sai bayan yayi a tabbatar ko kada a tabbatar na fata mun gani wa aidan fa innahu kana yajuzu waqfuhu ala al-fasxi kama yajuzu waqfu ala al-fasxi yajuzu waqfu ala al-ijazati kal wasiya kama yadda za a iya dakatar da auren a bata shi zai iya kuma za a iya kuma dakatar da shi a wanzar da shi kamar yadda wasiya take wato akwai wasiya da za a yi a tabbatar da ita kaga ta zama al-waqfu ala al-ijaza kenan akwai da kuma a soke ta shine al-waqfu ala al-butlan wa li anna al-mu'tabara huwa at-taradi don kuma abin da ake lura da shi game da aure shine yarjejeniya dukkanin bangarori sun yarda wa husuluhu fi thanil hali ka husulihi fil awwal wannan yarjejeniya ta faru tun farko ɗaya ne da in ta faru daga baya wali anna ithbatal khiyari fi aqdil bai'i huwa waqfun lil aqd fil haqiqati ala ijazati man lahu al khiyaru wa raddu yace domin kuma idan a ciniki ne tabbatar da za'i game da kullu ciniki yana hannu ne a hakikance yana hannun wanda yake da daman tabbatar da cinikin ko ya dawo da shi abinda za a yi ciniki a sharaɗin cewa to za a iya dawowa da shi wannan dawowa da shi ɗin ko tabbatarwa yana hannun wanda ya mallaki ciniki shine wanda ya sai abu ko to haka wanda ya sai bawa shi ya mallake shi saboda wanda shike da yancin ya tabbatar ko ya kore wannan wannan abin nan sai malam yace faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallam fil kafa'ati fil nikah bayani game da kafa'a kafa'a ita ce wato a ce tsakanin mace da namiji akwai daidaito wajen matsayi ya abin yake qala ta'ala Allah yace ya nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum malai fara muqaddima da wannan aya ta cikin hujurat wadda ke kore unsuriya tana kore duk wani bambanci cewa Allah yayi ne kawai don hikima Allah ya ce ya ku mutane lalle mun halicce ku daga namiji da mace wato daga Adamu da Hawwa'u ko kuma halicce ku kowa daga ubansa da uwarsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku ku zama dangi dangi da kabilu kabilu mabambanta lita'arafu don ku dinga gane junanku don a gane dangin suwa ne dan garin suwa ne dan kabilar suwa ne namu nasu na can na nan Allah ya ce inna akramakum inda Allah ya atakakum lalle mafi girma a wurin Allah shine wanda yafi kwa tsoron Allah kawai wa kala kuma Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa a cikin hujurat lalle musulmai ɗan uwan juna ne wa kala kuma Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai mazan su da matan su to majibinta sashin juna ne cikin suratul tauba wa qala ta'ala kuma Allah yace fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd Allah yace bana tozartar da aikin wanda ya aiki a cikin ku namiji ne ko mace sashen ko na tare da sashi wato inda mu'mini ne ku duka kuna kan ma'auni guda ne na kafa'a ta imani wa qala sallallahu alaihi wasallama kuma annabi yake fada a cikin khutbatul haja daga cikin zantukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanda suke masu muhimmanci wajen tabbatar da wato samar da al'umma lafiyayya wanda take nisantar kabilanci da bambancin launi da bambancin jinsi da duk wani kurari da kaje da ana yi akan wato akan wato daidaita al'umma akan kore racism akan kore tribalism akan kore nepotism da duk wani izin izin da za a fara annabi sallallahu alaihi wasallam yace la fadla li arabiyyin ala ajami balarabe bai da wani fifiko akan wanda ba balarabe ba wala li ajamiyyin ala arabi haka nan bakin fata ko wanda ba balarabe ba bai da wani niza akan balarabe wala li abyada ala aswada farin fata bai fi bakin fata ba wala li aswada ala abyada bakin fata bai fi farin fata ba illa bittaqwa sai dai tsoron Allah kawai annasu min adam annabi ya ce duk mutane zuriya adamu wa adamu min turabi adamu kuma daga ƙasa ne shi sa yana daga cikin abu mafi haɗari da yanzu ake nema a dawo da shi irin wannan mummunan ƙabilanci a cikin al'umma musamman tsakanin hausa fulani da aka samu wasu galibinsu ma kiristoci ne ko wasu 'yan aiken yahudawa suna so su yi instigating sashen waɗannan al'umma zuwa ga sashi wanda har ma sun cakuɗe sun zama hausa fulani ake ce musu hausa fulani sun zama ƙabila da bana jan a najeriya akwai ƙabilun da suka cakuɗe da juna irin wannan za ga kowa yana cewa ba fulani ne shi amma hausa yake ko ba haushi ne shi amma asalin shi fulani ne to wannan kamar da annabi yake cewa da uha fa innaha muntina nabi ce ku bar wannan magana ku bar magana kabilanci saboda tana warin daudar kwata babu kabilanci a musulunci kwata-kwata duk mutane asalinsu daga adamu adamu kuma asalin shi daga ƙasa ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ya faɗi shi a cikin hajjatul wada cikin hadisi hajjatul wada'i wanda ke cikin littafin musnad imam Ahmad ibn Hanbal da da Bukhari da Muslim da sauran wurare wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna ala bani fulanin laysu li bi awliya in awliya'i inna awliya'i almuttaquna haythu kanu wa ayna kanu wani yana cikin Bukhari da Muslim daga Amr dan As annabi sallallahu alaihi wasallam yace suwana da suwane ba su ne majibuntana ba a daina warewa a ce kawai suwa da ne jama'ata annabi ya ce dukkanin mumine jama'ata ne dukkan mumini to dan uwan juna ne jama'ar juna ne duk inda kuke da an ambaci mumini to dan uwanka ne annabi ya ce kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd yace kal jasadul wahid idza tada'a minhu udhun tada'a sairul a'da in aka ambaci musulunci to zaka ji da kai aiki amma da za a ambaci a ce to mu yanzu kaza ne wanda duk ba wannan kabila ba sai ji shi ba ruwan shi ba ruwan shi ko wanda ba wannan kasar ba ko wanda ba wannan yankin ba wani ya daga cikin sharrin da turawa suka dawo da shi cikin al'ummar musulmi da suka jajjaza a musulmai zuwa kabila kabila kasa kasa kowace suka mata bandari kowace suka mata tuta suka yi mata tsari da sauransu ina za ga yanda ana yin abu da musulmi a wani wuri suka ga ai da da Palestina ake da Niger ake da Morocco ake ai da jihar Taraba ake ai da jihar Sokoto ake kuma ba dan can bane wannan duk yana kaga an yaki tunanin mutane sai wanda ya hankali ne ya dawo cikin haicin shi zai cewa ‘yan uwanmu ne musulmi ko a yi nasu wafi tirmidhi anhu sallallahu alaihi sallama idan ja a kumman ta gauna dina huwa huluka hufa an ki huhu nabi sallallahu alaihi sallama ya ce idan wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'arsa ya zo neman ɗiyarku to ku aura masa kaga ba a ce sai in ɗan ƙabilar ku ba ne annabi ya ce illa taf'aluhu in ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina da barna mai yawa bayan kasa za a yi ta rigingimu iri daban-daban ya su ta guduwa su taiwa iyaye rashin kunya a yi ta fitintunu iri-iri wata a zo ta sha fiya-fiya ta kashe kanta kaga dai ya zama fitina wani a aura mai ta je ta zindima mai shuka ko ta sa mashi fiya-fiya a dan wake kaga dai ya zama fasadun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir sauraka nabi sallallahu alaihi wasallam yace a aura ma duk wanda yake neman auren diyarku inda ya cika wannan sharadin to amma daga mutum yana ahlus sunna baya aiki da wannan hadisi Allah ya kyauta kalu ya rasulullah wa in kana fi nabi yace suka ce ya manzo Allah koda yana da matsala iri kaza koda bai kai mu ba koda kaza kaza kala annabi sake cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu thalatha marratin annabi ya ce musu ni da na ce muku duk wanda ya go neman da ku kuka yadda da shi to ku aura mishi in kuka yadda addinin shi ku aura mishi in ba haka ba za a samu fitina mai yawa a wata riwayar wa fasadun arid mai fa'i wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama maiki yace sai da musa tabbata gare shi libani baya ba akwai wasu mutane a cikin mutanen madina a yan kabilar khazraj ne jikokin bayaba ibnu amir sai wani mutum cikin mawali ɗinsu ana ce da shi abu hindin an ce sunan shi abdullahi ko kuma salim ya kasance bararren bawa ne ga wani ɗaya daga cikinsu da ake ce mishi farwa ibnu amr ibn bayaba bararren bawan shi kuma yana aikin hajjam hajjam shine shine wanzami ko yau kama a ce mai askin babe ne ko kuma mai maganin gargajiya ko ko ko dan islamic chemist ko duk su ne idan hajjam ne su ko likita ma duk hajjam ne shi to sai kasance sana'a shi kenan sai yana neman yasu sai suka dinga mishi walawala cewa a baya zai a ba ba khazarjiya ansariya a ba wani bararren ba ba za a ba shi da annabi ta labari sai ce musu an kihu a ba hindin ku aura mashi ɗaya nan da yake so wa an kihu ilai shi ma idan idan idan idan kuka ga shi ku aura wa kana hajjam kace ya kasance hajjam wato mai aikin wanzanci ne wannan yana cikin sunan abi dawud shi hadisi ne sahihi waza wajen nabi sallallahu alaihi wasallam zainab binta jahshin al-qurashiyya min zaid ibn haritha maulahu kamar da aka san kisa zainab binta jahsh ta ga mai idda tace wani na santa wani na santa da muawiya da abul jahl da wani da wani nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a ankihi usama ina baki shawara karki auruwa ne saboda kaza karki auruwa ne saboda kaza amma ki auru usama kuma usama din nan bararren bawa ne a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ji shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta auri Usama sai ta samu albarka da aure mai dadi tare da shi kisa kullun ana so yara da ƴan mata su dinga jin shawarar manya dattawa da masu shekaru da wanda suka dade da masu ilimi da wanda suka san cewa suna kaunar su don Allah ba za su fitar da su ba kar su dinga cewa su ra'ayin su shine kawai wazawaja Fatimata binta Qais al-Fihriya al-Qurashiyya min Usama ibn haka nan ita ma oke wannan ce wadda ita ce mai abin nan ko mai idaban daban ne wazo wadda fatima ta binta kaisin firiya alƙarshiya min usamata ibn higo ya aura mata usama dan gidan zaidu ɗin yau shi ne hubbin alhubbin mu wani a cikin sayo musulmi wata zo wajen bilalu bilalu bin rabah bi ukhti abdurrahman bin auf sidna bilal wanda kowa ya san labarin shi bakin fata ne bawa ne ba a ma san ina ne garinsu ba a ya auri yar uwar abdurrahman bin auf ɗaya daga cikin manyan sadat na shawa masu darajar nasaba da kuma darajar wadata ta arziki bugarga Allah ta'ala Allah da ya ce wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat mutanen kirki muminai maza su auri mutanen kirki muminai mata mutanen kirki mummune mata sauri mutanen kirki mummune maza wa qala ta'ala kuma Allah yace ankihu fankihu ma qaba lakum minan nisa'i ku aure abinda yayi muku dadi na daga mata wato matan da suka burge ku suka ba ku sha'awa su za ku aura ba bambancin ainihin wato nasaba ko wani abu makamancin haka to wannan shine al-asl al-asl bil kafa'a ita ce al-kafa'atul imaniyya amma malamai sun zo sun tattauna akan wasu masail da suka shafi kafa'a sune wanda malam zai zo mana tattaunawa akan su shin akwai bambanci tsakanin wato kafa'a ta aure game da kaza ko kaza gashi yace fallari taqtadihi yaqtadi hukumu sallallahu alaihi wasallama e itibaru ad-din fil kafa'ati aslan abinda yake ka'ida game da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine alura da addini asali a matsayin asali wa kamalan da kuma a matsayin cuku wato ko da a addinin za a duba matakin addinin wani da wance ya kai daya matakin kula da kulawarsu da addini asali su zama muminai sannan kuma dori a haka a cikin imani wanda nagartar shi ta tabbata a imani da ilimi da kula da addini da ya ka zama ta zama kufi ga irin shi mai wannan ɗabi'ar shine wa kamala fala tuzawwaju muslimatun bi kafirin ba a ɗaukan musulma a baiwa kafin wannan abin da ake a wasu garuruwa da wasu ƙasashe haramun ka gama cin musulma mijinta kafiri saboda ƙabilarsa ɗaya wannan musamman a kudancin najeriya ana yin wannan shashancin hayar allah ya kyauta wala afifatun bi fajir haka nan kamammiyar mace kamammiyar mace mai hankali ustaziya multazima ba a aura mata dan banza wanda aka san shi mutumin banza ne bai da kamewa bai da mutunci babu kafa'a tsakankaninsu ya iyaye su kiyaye wannan yana daga cikin kurakuran da ake samu walam ya atabiril qur'an was sunnatu fil kafa'ati amran wala azarika qur'ani da sunna ba su kalli wani abu bayan wannan ba game da kafa'a fa innahu harrama alal muslimati nikaha zani al khabith ƙur'ani ya haramta wa mace musulma mutum ya kirki ta auri mazinaci fasiki wanda yake mummunan mai mummunan aiki walam ya atabir nasaban wala sina'ata ƙur'ani da sunna ba su kula da nasaba dangantaka a ce wannan kabila kaza ne ko dangi kaza ko kuma sana'a a ce wannan sana'a shi iri kaza ne sana'o'i kala daban-daban ko manyan sana'o'i ko kanana wala ginan ko wadata arziki matakin arziki wala hurriyatan ko mataki na yanci ba fajawwaza lil abdi alqinni bawa haka ce bawa qinni shine bawa dan bawa wanda aka haife shi a bauta wanda ya gaji bauta to shine yake cewa al abdul qinni نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما ya halasta bawa wanda aka haife cikin bauta a wurin mace musulma mutum ya kirki ya mai wadata idan ya zama shi ma mutum ya kirki kamar yadda biran dinsan ya auri bararan bawa ne ya auri kanwar abdurrahman auf waza waza li ghairil qurashiyina nikahal qurashiyat haka ya halasta ga wanda yake babu quraishi ba ya auri ba quraishiya wa li ghairil hashimiyina nikahal hashimiyat hakanan wanda ba ba hashime ba wanda ba dangin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya halasta ya auri dangin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan walil fuqara'i nikahal musirati hakanan kuma mata wato wato wanda suke talakawa mutane suke talakawa su auri mata ƴaƴan masu kuɗi ko masu kuɗi ko masu wadata diya halasta to amma zamu zo mu ji wasu maganganun da malam fiqh suka bujiro da su saboda wasu itibarat karkasa wani zafin kai kaje to ai shikenan a iyanan za a tsaya zaka sha wahala akwai su itibarar da ake lura da su wajen tabbatar da kafa'a zai zo mana magana a kansu a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah